kuma ku tabbatar cewa lallai turo mu da malam yake mu zo mu isar da sabon Allah a wannan garin to ga malamin mu a bayan mu ya zo don ya dafa mana don ya kara dafa to wannan zumunci Allah ya kara karfafa shi abu na uku shine domin mu da kuɗin gaba ɗaya ya haɗa mu ya yi mana wa'azi ya mana nasiha don mu kira mu duk gari mu diga gari bukatar mu Allah sa wannan wa'azi da malam zai mana Allah sa ya amfane mu mana ku shakka babu wannan gari da kake gani gari ne da za mu san karamin gari a zahiri amma babba ne ta wajen harkar addini da son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane wannan gari suna buƙatar da'awa suna buƙatar wa'azi suna buƙatar karantarwa mutane ne masu kishin addini mutane ne masu son ɗan uwansu musulmi mu ga nauyi ba wai labari da kaman ba duk sanda muka zo gari na harkar da'awa ana sauraron mu ana fahimtar mu ana karrama mu ana mutunta mu wannan gari malam bari ma in gaya maka wata magana da a ce kafin azumi ne ka zo ko kuma bayan sallah ne ka zo to sai ce matan gari nan Allah ya musu albarka mana ko wani girki da suke yi mana da muka zo da'awa to ina mai shaida ma cewa in ka ci abinci na zaka dauka ko a Kano kai ko a Abuja matan gari sun iya girki Allah ya saka matan ko da alheri Allah ya kara musu albarka ko shakka babu malam wannan gari gari ne da yake na'am to ma da yace mazan ba mazan ba Allah musu albarka ai su suke kawo ba ko to Allah ya saka muku da alheri ko shakka ba mu gaskiya wannan wannan gari mun kuma muna zuwa haka dawa musamman wannan masallaci da aka zo lokacin da aka gina shi na farko ya rushe Allah cikin ikon sa aka sake ginawa ya rushe to haka dai dan uwa muka dan hada mai taro mai sisi muka kawo gonan siminti imam man dawo za su ce guda goma muka kawo hudu mu wannan gari domin a gani masallacin lokacin na'am to kawai in kara da yawa lokacin da aka gina wannan masallacin da muke ciki yanzu sun tashi daga nan musamman suka je har kuma ba takarda suka kai mana ba ba waya suka buga mana ba a wakilai aka tura har kuma a zo a gaya mana cewa mu mafarkin ya zama gaskiya abun nan da muke so mu ga an gina masallacin juma a wannan gari din to alhamdulillah an gina masallacin kuma za a buɗe shi kuma muka yi alƙawari za mu zo kuma muka zo kuma da mu aka buɗe daga cikin mu ba su shawarwari guda biyar muka ce musu idan ka ga masallaci ya rayu ya tsaya to abubuwa guda biyar ne akalla suke raya masallaci na farko samun filin da za a gina masallaci domin babu yadda za a gina masallaci babu fili in an samu fili da za a gina masallaci to alhamdulillah na biyu shine ginin masallacin abin da ya hada daga gininsa rufinsa winduna ƙofofi shimfiɗin masallaci inda kuna da fili ba ku da gini ba za a kira shi masallaci ba sai a kira shi musalla kamar masallacin gini to alhamdulillah ga gini an samu an gina ga ƙofofi ga winduna ga fanka abu na uku shi ne mutane da za su rinka zuwa suna ibada a masallaci idan an gina masallaci babu waɗanda za su zo su rinka ibada a masallacin har yanzu zai jira sunan ka cikakken masallaci ba abu na uku shi ne kula da tsaftar masallaci lalle na buɗe a samu waɗanda za su rinka tsaftace masallaci suna sharewa suna gogewa suna wanke banɗaki suna kula da zanen masallaci wayarin masallaci suna kula da duk wani abin da ya shafi tsaftar masallaci wannan shi ne yake nuna ƙarfin imanin ku da sharar masallaci da tsaftace shi da sa turare da sa turare wuta wannan yana nuna mutane da suna da ƙarfin imani alhamdulillah yadda muka bar masallacin nan tsaftar haka muka da muka same shi Allah ƙara muku albarka abu na biyar na ƙarshe wanda ke taimakawa wajen raya masallaci shine karatu da karantarwa lallai in babu karatu babu karantarwa kuma masallacin zai rushe to dole ne a samar da masu karantarwa waɗanda suke karatu to shi ne zai taimaka wajen rayuwar masallaci wannan shawarwari mun ba su da su a dogare amma yau ga shi mun faɗe su kar ka ɗauka da sauran da su wani ake kai ma da kai ake ka ba da gudunmuwar ka kar ka zama cikin waɗanda ba sa ba da gudunmuwa a wannan masallaci wani ala yanda ka haɗa mu a wannan masallacin Allah ka haɗa mu a gidan aljanna ta dauki gaba ɗaya a zan takaita anan saboda lokaci za mu gabatar da malamin mu Allah saka masa da alkhairi Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mala Bakar Allah ya saka da alkhairi. Ah mun dan ji takaitaccen ainihin nasiha ko mu ce bude fage da shi Mala Bakar yayi. A dai wannan gaba kuma yanzu za mu gayyaci shi babban malamin mu mu ba shi dama domin saboda gudanar da abin da ya kawo shi wannan wuri mai albarka muna fata Allah ubangiji ya sa mu ji abin da abin da za mu karanta da mu mu dauke shi mu yi amfani da shi sannan kuma malam Allah ya sa masa a mizani akarmakallahu bismillah
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwa musulmi na wannan gari mai albarka garin yalwa a karamar hukumar balanga a jihar gombe nigeria kasancewa da ku a wannan yammaci na 24 ga watan ramadan shekara ta 1444 hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda a yau da ikon allah da yardarsa da amincewarsa ya sa mun samu shigowa wannan gari ba zan ce ƙauye ba babban gari tunda ya karɓi bakuncin da'awa karantarwa ga shi ana ramadan ana tsananin zafin rana amma mutane sun baro ayyukansu da mu'amalolinsu sun zo don su saurari mai Allah ya ce mai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wannan yana nuna wani abu yana nuna kishin ku da addini da kaunarku da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi sallam ina gaida dukkan manyan gari jagororinmu da suka girmama mu muke tare da su a wannan gari da izininsu da yadda su muka zo sannunku da zuwa ga su a zaune a dama da kuma haunina da limamin wani masallaci da jagoran gari da sauran 'yan uwa manyan mutane wanda kuka bar ayyukanku kuka shigo wannan wa'azi saboda kuna ƙaunar Allah kuna so a tunatar da ku Allah su muna fatan kafin mu tashi a gurin nan Allah ya mana arzikinsa ya yafe mana kurakuranmu da jigan iyayenmu ya sa aljanna ce mu komarmu zan yi amfani da wannan lokaci gajere in dan tunatar da mu wato gatan da Allah ya mana akan musulunci da kuma kyawun musuluncin ba wani addini mai kyau addini mai sauƙi ne addini mai daɗi addinin farin ciki addinin arziki addinin albarka irin addinin musulunci ta ko'inansa ka duba addini ne da yake wa al'umma fatan alheri ya koya musu alheri ya tarbiyyantar da su akan alherin da haka karɓar musulunci ba ƙaramar baiwa ba ce ba mutum ya wayi gari a ce yau yana sallah babu ni'imar da ta wuce wannan kuma Allah yana sane da shi zai ci gaba da kulawa da shi kamar yadda yake kulawa da bayansa na ƙwarai wannan addini na musulunci addini ne da ya tsamo musulmi daga duhu na shirka da kafirci daga ibadatul makhluki zuwa ibadatul khaliki ya tsamo mutane daga duhun shirka da bauta wa wani Allah ya ce a koma a bauta Allah shi shi kadai da kafin zuwa musuluncin mutane ba Allah suke bautawa ba suna bautawa itatuwa ne da duwatsu suna bautawa gumaka suna bautawa shedanu akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa taurari akwai masu bautar ruwa akwai masu bautan kashin dabba akwai masu bautawa dukkan wani abu da ka sani kaskantaccen abu za su iya mai da shi Allah su bauta masa sai Allah ya turo annabawa da addinin da shi Allah ya yarda da shi shi ne addinin musulunci kuma ya ce a gaya wa mutane shi ya halicci annabi adam asali kuma duk wani dan adam da musulmi da wanda ba musulmi ba yana ƙarƙashin kuma za a ce da shi zuri'ar annabi adam ne da akwai wasu addinai ko da akwai wani addini mai muhimmanci da wani dan adam zai yi to da annabi adam bai yi musulunci ba amma tun da kaga annabi adam ya zaɓi addinin musulunci to ya nuna ba mu da wanda ya fi musulunci shi sa shi musuluncin nan Allah ya kawo mana shi don mu haɗa kanmu inna dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shi ne musulunci duk wani suna da mutum zai rataya wa kansa to bai kai dai ya ce shi musulmi ba ne huwa sammakumul muslimina Allah ne ya sa maka duk musulmi Allah ne ya sa masa sunan musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimuna Allah ya ce kar ku bari ku mutu face kuna musulmi burin maji haji sallah burin wanda ya dama kuno ya ci riba don haka musulmi burinsa ya mutu yana sallah ya mutu yana da imani to shi yasa musuluncin da ya zo sai ya haɗa kan tsakanin baƙi da fari bakar fata da farar fata dogo da gajere yan ƙasa kaza da yan ƙasa kaza ya ce duk ɗaya kuke ga wani ɗan uwanka ne ga shi halitta ku iri ɗaya amma shi kuma a dunkule Allah ya yi shi ɗan guntu kamar wadaya duk ƙasar kuma haka suke duba mutanen indonesia duba mutanen malaysia wani kuma ka gan shi zabgege ƙato kaya guda duba mutanen turkiya suna tafiya sai ka ga suna taka ƙasa sai ka ji dip dip dip kamar adawa wani ka gan shi fari sol balarabe wani kuma ka gan shi baƙi irin kamar an kwaɓa gawai Allah ya halicce ku ne ya bambanta tsakaninku lita'arafu don ku san junanku kuma ku haɗa kanku da dattawanku da yaranku matuƙar kalma ɗaya ta haɗa ku ta musulunci shikenan da masu mulkinku da talakawanku matuƙar musulunci ya zo shikenan shi wannan addini shine za mu yi tutiya da shi mu yi hali mai kyau don mu koyawa wanda ba musulmi ba ya koyi hali na kwarai mu koya musu kyauta mu koya musu haƙuri mu koya musu jin ƙai mu koya musu zumunci mu koya musu fatan alheri kan mu koya musu mugunta kada mu koya musu neman mata kada mu koya musu yayin shi abinda nake so in ce kada musulmi a same shi yana da wannan ɗabi'ar idan kai kana sallah ka sifanta da ɗabi'ar shaye-shaye neman mata ɗauke-ɗauke to kafin ka cuci kowa ka cuci musulunci don ka hana wanda yake waje ya shigo kuma zai ce inda wannan addini irin na suwa ne shi ne addinin nan ni kam Allah kada ya kaddare ni da yinsa kuma alhali musuluncin ba haka yake ba kai ne ka bata mai suwa da ka musulmi ku yi hali mai kyau ga 'yan uwanku ku ɗabbaka musuluncin da Allah ya ce shine musuluncin na gaskiya ba amma kada ku kashe wa musulunci kasuwa kar ku yi fada a tsakaninku kada karami ya rena babba kada kuma babban ya rinka jin haushin karama kada wane ce ni wane ba nawa bane wane ne nawa mu ba ma tare da su wane muna tare da su wane tunda ko musulmi ne kuna sallah shikenan sai ku haƙuri da junanku musamman a rayuwa irin wannan wuri mai gidan gilas baya wasan jifa wanda yake da gida na gilas ko a cike yake kwana kuma sai ji taro match din jifa ai kaga zai samu matsala wallake Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa ishtanibu at-taghut kowace al'umma mun turo mata da manzo ya ce su bauta Allah su ne sun ci dagutu dagutu shine duk wanda ake bauta ba Allah ba kuma ya yadda kar ku bauta dutse kar ku bauta itace kar ku bauta tsumburbura kar ku bauta dabbobi kar ku ce su ne Allah la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa za ku bauta Allah shi kadai wanda ake yin sallah dan shi ake azumi dan shi ake ba da zakka dan shi ake kaza dan shi jama'a da kafin musulunci ya zo rayuwar da ake bata da daɗin gani rayuwa ce ibahiyya komai halal babba ya danne ƙarami ya cutar da shi haka kawai mutum in ya ganka da matarka mai kyau sai ce ya ɓaci ba hukuma ba gwamnati ba shugabanci duk wannan sarautar da kuka je sarkin kaza dagacin kaza mai unguwar kaza addinin musulunci ne ya zo da shi duk wanda ba musulmi ba sai dai koyi a wajen mu annabi shine farkon shugaba sarkin farko sabansa su ne fadawansa shi ya nannada daga ce da hakimai amirai shugabanni don ya tsare zalunci yana daga cikin kyawawan ɗabi'u halaye na ƙwarai na wannan addinin bai yadda da wani ya cuci wani ba a zulmu da rayuwar kashin dankali ake ka san rayuwar kashin dankali babbakan karami haka ake kawai in ta kuskura ka fito a layin talakawa to haka fa za ka tafi harkar mutum idan wani yana son ya yi luwaɗi da kai kiran ka zai ce zo kawai ka ba da haɗin kai dole ka ba shi dama ka duba rayuwa ta wulaƙanci malam idan wani ya ga gonar ka ta yi kyau kawai sai zai ce fita daga gonar ya karɓe ta eh to ai ba shari'a ba doka ba babba duba dai mata ka je ka nemo mata ka gama wahala sai wani ya ce ya karbe ta ko annabi ibrahim ai ya haɗu da wani sarki mai ƙwace wa mutane matansu zalimin mutum idan ka taho kawai abin da zai duba waye matarka da ya ga ta masa sai ce kai ajiye ta tafi ka bani guri kuma dole ka yi gaisuwa ka ce ka gode kuma ka tafi ka bar masa kana leƙa matan nan a kama ka jikinka sai ya gaya maka da haka nan ibrahim da ya zo da matarsa shi sarki ya ce kai wannan fa sai ce ba mata ta bace yar uwata ce ya ce da matar kare da na raba kare ta duk da aka yi karbe ta matar take ba da labari sai da sarkin nan yayyo kanta zai keɓanta da ita zai lalata da ita sai Allah ya turo masa mala'ika sai ya sa masa suma da ya tinkare ta sai ya faɗi da suma da ya gwada zai ba zai iya ba kai ka isa ka taɓa matar annabi da ƙarshe ce ke tashi ki tafi wannan ba mutum ba ne addu'a ita ce mai da mara ƙarfi mai ƙarfi addu'a mai kare ɗan adam daga dukkan bala'i da aka cin kyawawan ɗabi'un da musulunci ya zo mana da shi ya zo mana da hana zalunci a tsakaninmu annabi ya gaya mana cewa Allah ya faɗa a hadisul qudsi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi ni da kaina na haramta wa kaina zalunci to kada ku yi zalunci ya ku bayina zala ce az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah zalunci duhu ne ranar tashi al-qiyama wallahi malam duk wanda ya cuci wani wallahi duk wanda ya cuci wani kamar yadda ka san yanzu ba ka ganmu da bayan azhar zuwa al'asar ba za a yi dare to sai dai in ba a mutu ba sai dai in ba a je kiyama ba duk wanda ya shiga hakkin wani sai ya biya shi ranar gobe kiyama ka ci da yawa ko ka ci kaɗan ko ɗanka ba a ce ka zalunce shi ba wanda kai ne sababin zuwansa duniya fa ma'ana ta hanyar ka ya zo duniya ɗanka matakka da ka auro ta ba baiwa ba ce ba a ce ka zalunce ta ka cuce ta ba idan ka tauye mata hakkin da Allah ya bata a bata kai ɗin baka bata ba to za ka zo inda sai an kwatan mata hakkinta kuma a tsunduma ka a wuta ta dalilin wannan mata ƙwaya daya to ba girin girin ba ce mai ba da mata ba da mata aure nake so aure nake so za ka iya riƙe hakkin aure za ka iya kula da ci da sha da kudin dan kunne da sarka da gazal da jambaki da sabulu da tattasai da tumatur da manda da gishiri da magi a shirye kake ta maka laifi kuma ka zo kana ji kana gani a dolanka ka ce zo ki ka zaro kudin cewa ne ka miƙa ta gama maka rashin mutunci kuma dole in za ka fita sai ka ba ta ci da sha kana wani barazana zo ki garba to kai ma bata dole sai ka bata wallahi tallahi ba kai saka daure ta kace za ka bata da yunwa ba sai sa za ku wasu kabilun ko wasu addinan suna azabtar da matansu wani dan uwa ke gaya mun cewa sun je wani ƙauye can a wajen jihar kebbi zuru cikin daji irin mutane nan da suke ɗaura ganye ba sa shigowa cikin mutane ba hanyar mota zuwa garinsu idan damana ta zo kwata-kwata ba wanda ya isa ya shiga don kogin ma ba kowa ke iya tsallaka shi ba saboda ya datsa garin da suka je wa'azi garin suka je suka tarar da kowane gari za ka ga tarin itace a kofar gidan a garin ya fi tudun ɗakin gidan itace ne za ka ganinsa iya ganinka su kuma wannan garin alfaharin su tara itace shi wannan itacen fa aka ce na ci ne da sha da komai duk gidan da ba a tara itace ba to matar gidan banza ce wa yake tara itace ashe matar gidan ce take tara itacen ita za ta je ta yi noma ta yi shuka ta ɗaura iri a ƙugunta ta yi ni halla asar tana shuka ta gama ta yi ciyawar dabbobi sannan kuma ta biya ta saro itace durrar da ta je gona alkawari ne sai ta taho da itace iya tsawon shekara ba ranar da mace ba ta fita aiki ina mai gidan yana kwance su al'adar su namiji baya zuwa gona abin kunya ne a ga namiji a gona shi kam sai dai mace ta gama masa wahala da daddare zo ya neme ta a gansu ya yumu yumu namiji shi kam shi ne to shi komai fai mai ake ya zama mace matar ta zama namiji haka za ka gansu matan nan a ɗaure da itace a gadon baya a rataye da ciyawa a kafaɗa mace ta zo malam cikin wulakanci ta tara wannan itacen kuma mai gidan in ya ga itancin makocinsa ya fi yawa sai ya mata shegen duka da daddare ya ce in kika dawo baki tara mana itace ya fi na wani ba zan yi maganin ki mu musulunci bai zo da wannan tsarin ba musulunci cewa yawa mata wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ku tabbata a gidajenku mace ta zauna a gidan mijinta ilzamna buyuta kunna ku daina fita ba gaira babu dalili fitar 'yan jahiliyan farko mutanen da ba su da addini da ka sai ka ajiye mace ka bata ci da sha kuma wannan ci da shan da za ka bata safe da yamma shine sababin shiganka aljanna aka hana ka ka bata da yunwa Allah ya hana yin zalunci haka wannan addini shine addini ne yi kamar yabtar rigairar islami dinan falan yi ƙubala min hoho fil akhirati min khasiri addinin musulunci abu na biyu shine canja yanayin rayuwar ɗan adam daga rayuwa ta dabbanci zuwa rayuwa ta mutunci da kima rayuwar ƙauyanci zuwa rayuwar birnin taka rayuwar cuta da zalunci zuwa adalci malam da larabawa fi qimmatil jahli sun kai matuƙa wajen jahilci da rashin sanin Allah da ci baya babu ci gaba a rayuwarsa ta larabawa ga anniza'ul qabli jayayya ta ƙabilanci wannan kabilar gida da gida ba a magana sai a shekara arba'in ba wanda zai kula wani ana ba da labari a jahiliyan nan tasu wai wani dan wata kabila ne ya fita farauta ya ga kwai na kurciya shekan kwan kurciya ya sa sanda ya kaɗo shi ashe wannan shekan dan kurciyan wani dan wata kabila ne yake renon 'ya'yan wallahi malam aka fara yaƙi sai da aka share shekara arba'in ana kashe-kashe ana zubar da jinin juna akan shiga na kurciya amma da addinin musulunci ya zo ce ku watsar da wannan wa ta simo bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan karkurar raba واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم kutuna ni'imar Allah a gare ku da kuna makiyan juna kuna fada da juna amma zuwan musulunci ya hada tsakanin zakatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan kuka wayi gari da ni'imar musulunci kuka zama abokanan juna ƴan uwan juna yanzu malam ku duba yanda kuka yi cincirin da kuka zo nan wasu daga ƙauyuka wasu daga gari wasu daga wuri kaza ku yi haƙuri na ɗan daɗe ne a zaune ƙafata tana abin in an in an bani dama in ɗan rage jinin ne baya gudana yawwa in ɗan naɗe ƙafata ba ranka daɗe na san ku sarakuna ne ba a naɗe ƙafa gaba tuba nake Allah ya saka da alheri saboda wa'azin bai zai yi ba in ba na ɗan gyara zama ba amma fanna neman izini ka san ba ka isa gaban ba saraki ka naɗe ƙafa ba ba amma da yau kam nima sarkin ayya biyu ne tunda ni ne mai wa'azi Allah ya saka da alheri yawwa to Allah cikin ikonsa da mulkinsa da sarautarsa ya gyaggyara abubuwan nan yawwa ya gyaggyara su ya tashi mutane daga rayuwa ta jahiliya da rayuwa ta fada a ce yanzu a zo a ta fada tsakanin kabila da kabila kamar bafulatani da bahaushe bateri da batangale batangale da inyamuri inyamuri da musu da da da bayarbe a shekara ɗari ana yaƙi ba a ga maciji in biyu suka haɗu a hanya sai dai ɗaya ya kashe ɗaya kuma wai in ɗaya ya hau hanya wai ɗaya bai isa ba hanyar ba wai idan wannan hanyar ɗan ƙabila kaza yana bi to haramun ne ga ɗan ƙabila kaza ya bi kowa sai dai yanka hanyarsa kuma ana zaune a gari ɗaya addinin musulunci ce a faɗa kanku to yanzu daidai ne musulmi bayan sun karɓi kalmar shahada suna sallah kuma a zo a samu suna gaba suna ƙiyayya da juna wai wani baya son wani wai wani baya tare da wani wai wani yana fushi da wani wai wani yana kin wani wannan ba karanta ba musulunci ba da haka ku gane addinin musulunci shine ya tsamo mutane daga wannan duhu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum da zukatanku a rarrabe kuke amma Allah ya hada tsakanin zukatanku kuka zama yan uwan juna abu na uku da akwai zalunci da ake yi kafin musulunci ya zo shi ma da musulunci ya zo ya kori wannan zalunci malam ya mace ba ta da kima duk wanda aka haifa masa ya mace wallahi malam ɓuya yake yi babu abun kunya a gari a ce matarka ta haihu ta haifa maka ya mace za ka yi fada da ita za ta ga bala'i sai ka rufa ta kai ta zagi ka ce ba ke da aiki sai haifin ‘ya'ya mata ƙur'an ya ce wa'iza bushira a haduhun bil'unsa zalla wacce musu waddan wa huwa kazib ya tawara min alƙaumi min su'i ma bushira bihi ayyum sikuhu ala hunin am ya dusu bitturab idan ɗayansu aka masa bushara da ‘ya mace yini zai yi fuskarsa ta kasance a turbune in an tambaye shi ba lafiya ne kamar yadda wannan ban Allah ya yi tagumi me ya same ka sai ce bari kawai wallahi mace aka haifa mu in rike ta ne da kaskanci a wulakanci a garin nan abun kunya a ce ni yau an haifa min ya mace ko ko kawai in je jeji in tona rami in binne ta wallahi ranka daɗe haka suke ɗaukan ya mace mutum ya ɗauki yarsa mace da ranta ya je bayan gari ya toni rami kamar rijiya ko rabin rijiya da kansa zai zira ta kamar guga idan ya zira ta tun tana kuka sai sake igiyar tana kallonsa tana kuka tana kuka yana tura ƙasa tana kuka yana tura ƙasa tana kuka tun ana jin muryarta sai an daina jin muryarta haka imam al-baghawi ya faɗa cikin tafsirinsa ya ce haka suke yi shine Allah ce wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat kiyama za ta zo sai Allah ya yi hisabi yadda aka binne ta za a tambaye ta ke ko me kika yi aka binne ki me kika yi ubanki ya binne ki tace wallahi ban sani ba Allah sai ya tambaya kuma sai ya hukunta mai wannan yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi mutum fa yazo yana buya fa baya bari ya fita gari saboda wai an bashi mummunan bushara a haifa mai mace malan da idan ma sun hakura sun rike macen ta bukata ce ta bukatar sha'awa kamar yadda mutum yana bukatar bawa ya ajiye ko yana bukatar rago ya ajiye ya daure shi in ya ga dama ya je ya yanka shi ya ci to suna ajiye mata ne don biyan bukatar na dan adam kawai amma wallahi idan mace ta zo ta fara al'ada kwashe ta ake daga garin gaba daya a ce fita ki bar gari a kai ta can hanyar nan da muka biyo samu wani gida can aje a zubar da mata masu al'ada duk a can ake ajiye su mana sai su je su haɗu sai sun ta gama zubar da jininsu daga baya da kafa kika dawo kice na gama jini ba sa zama da mace in tana jini a gida ɗaya amma da annabi ya zo da musulunci ya ce isna kulla shayin illa nikah ku ajiye matanku ku ci abinci da su don suna al'ada ku ji daɗi da su don suna al'ada na na aisha take cewa nakan yi ƙunzugu in ɗaure ƙugona in ɗaure inda jinin yake zuwa ta ce ba abinda annabi baya yi da nisa duwa ne kawai ba ma yi ga annabi ya rushe wancan tunanin amma yanzu wai saboda wai renin hankali wai wani bature wai ya zo yana zagin musulunci ko wani ɗan boko mara addini ya zo yana zagin addinin musulunci wai addini wai ya tauye wa mace wai haƙƙi yau da mace tana ma da wani haƙƙi iyayenku da kakanninku ai ba su ba mace haƙƙi ba su fa kashewa suke to haka Allah ya tsare karamar mace wannan yattaka da kake gani a da a lokacin jahiliya da ba musulunci wallahi ko mutuwa kai ba ta da gadanka duk ‘ya'ya maza ke cinye gada idan ‘yarka mace ka mutu ka bata ita ma ana hada ta a cikin tarkacen gado ne ita ma gaje ta ake raba ta ake in baka gane ba kai malam ya kai ga rashin mutuncin a lokacin jahiliya da ba musulunci idan babanka yana da mata uku hudu ko biyar ko goma ko nawa sai ka zaɓi wata mai kyau a ciki kawai sai ka lullube ta ka ce ta zama taka matan babanka ba addini duka da musulunci ya zo ya ce a'a duk matar da ubanka ya aure ta ta zama uwarka haramun ne har duniya ta tashi da ita da yarta ka aura ba zai yi ba duka addini ne gyara wannan yaƙi kwada zaman yaƙi faɗa da juna haka kawai sai a je kasuwa don tsokala sai a samu wani mutum mai karamin galifu sai a je a kashe shi a ce in 'yan ƙabilar ka sun isa su zo mai fada wata na imru'ul qaisi wani mawaƙi ne mara kirki mashayin giya mayaƙi mafaɗi wanda ana jin tsoronsa yana gidan giya gidan mashaya yana ɗiban giya da burkutu aka zo aka ce to kai ranka ya daɗe yau fa ‘yan tsokala sun je sun kashe ubanka ya ce babana suka kashe ya ce to mu hamrun wa gadan amrun yau kam za mu sha giya ne kawai amma gobe akwai yaƙi ka duba ubansa aka kashe ya ce a shan giyan nan ya fi ubana ba wanda ya isa ya zo ya mun wani abu da zai hana ni in sha giya da haka zai ci gaba da shan giya tun daga safiya har dare ana ashar ana cin mushe dan uwa mata su zo gaban su su rawa su kada jikinsu su tashi su yi abin da za su yi in mutum zina zai je yi da ita duk a jahiliya ya ce yau dai za mu sha giya mu more amma gobe akwai yaƙi kuma hakan aka yi ya sha giyansa ya yi ne ya more ya ƙoshi washe gari ya rataye takwabinsa a wuyan dokinsa sai garin waɗanda suka kashe ubansa sai ɓarin jini sai kashe-kashe a da lokacin da ba musulunci haka kawai 'yan wata ƙabila za su taho su yi samame su zo su bi gidajen nan duk wanda suka samu ko dabba ce sai sun datsa ta gida biyu su kashe ku su ƙone dukiyarku su kashe dabbobinku kuma su kafa tutar su ta su a garin a ce an ci ku da yaƙi har tarihi ya mutu sai a ce ai nan garin bayi ne ai an ci su da yaƙi malam wannan fa duka rayuwar da ake kenan a da da babu la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu wai fa irin wannan ɗabi'ar da an kore ta da ake yin ta yanzu ba a yi yanzu wasu suke gayyato mana wannan daga yara sun zama 'yan kalare sun zama 'yan ba ni sunan shi 'yan area boys yaro karami ya iya rike makami ya iya wuka ya iya sanda ya iya kaza ya iya kaza karami yaro fa zai iya kashe kowa ba abin da bai zai barar ba kaga a ce dan nan unguwar bai isa ya tsallaka ya je waccar unguwar ba dan bayan dutse bai isa ya ce gindin dutse ya ɗebi ruwa ba wai wannan ɗabi'ar jahiliyar da ake yin ta a da wai yanzu shi ake so a kawo mana shi a garurukanmu haka ake yanzu haka a gari kaza wancan garin babban gari haka ake a gari kaza babban gari haka ake a gari kaza babban gari abin bakin ciki abin da ya fi ciwo shine yan siyasan mu sun samu dama suna amfani da wannan damar suna lalata mana yara matasa wannan sanata na jam'iyya kaza yana da yan kalarensa da yan dabansa da suke raka shi da kansa zai sai takuba da makamai ya dauka ya basu ya basu kwaya su sha su more ya ce ku zo mu tafi aiki duk kamfen idan za su je suna da motoci na 'yan daban su a baya suke tafiya da sun ji an yi hayaniya wasu a gaba suke wucewa su kuma su gyara hanya sai dai ku zo ku ga an daddatsa ku akwai wanda aka ce in dai ya zo ya wuce to kawai alkawari ne in dai ya bi ta wuri kaza sai an yi kisan kai kuma ba wani wanda zaka wanke a cikin su babu wancan bai da shi to wancan yana da shi na wancan ba sa kisa na wancan suna jinyatawa suna illatawa yanzu samari irin wannan rayuwar ita kuka yadda za ku yi su ba ku kwaya ku kashe yan uwanku su ba ku kwaya ku kona garinku su ba ku adda su ba ku makami ku je ku yi ta'addanci sun tura 'ya'yansu ingila karatu dubai germany france america switzerland francisco ko kuma sun bar ku a daji sun hada ku da adda sun hada ku da kwaya sun lalata muku tunani ku ba a san amfaninku ba sai an zo zaɓe a lokacin za a nemo ku araha ku zo ku yi aikin a araha ka zo ka kashe wani ka zubar da jini don wani sai an ƙare shekara hudun nan na rantse da Allah baka yi ido biyu da shi ba ko taro ya zo yana can kamar ga can a gindin bishiyar nan kwalele ko daga hannu kai bai zai ganka ba kuma in ya bada alherin ma kai baya iso ka amma ku kuma in za a yi kisa ko za a zubar da jini ku ake ɗauka sun kisa gyara muku jami'o'i sun kisa gina muku firamare sun kisa kawo muku abubuwan more rayuwa amma su suna morewa baka da wuta baka da asibiti mai kyau baka da titin da zai zo garinka amma kuma akwai kafar da za ta zo ta kafa maka tutar jam'iyya a ce ku zo ku ba mu goyon baya amma ku me aka muku babu babu kuma dama asali an zaɓe shi ne don ya samu maka ci gaba infrastructure ta rayuwa ko shago na kwarai na kirki da za ka je ka biya bukata ka ba sai ka fita gari ka kashe kudin mota ba babu a garinka kemis na kwarai ba ka da shi wuta ko ta sola ce ba ka da ita injin niƙa fa gagarar mutane yake idan an zo magana noma babu babu babu sai ka ga lardi guda lokal gaman guda ko tractor ɗaya babu tractor ƙwaya ɗaya sai dai a je jiha a aruta a yi hayar ta dubu ɗari biyar a sati a sati biyu miliyan ɗaya a wata ɗaya miliyan kaza tractor ɗaya babu wanda tractor nan guda ɗaya aka ajiye ta a ƙauyukan nan ta isa duk noman da za a yi za ta iya kwana tana aiki za ta biya wa mutane da yawa bukata amma babu mu duniyar ba mu ji daɗinta ba addinin kuma babu masallaci na kirki da za ka zo kai sallah ka yi wa Allah bauta baka da shi rijiya ta kwarai da za ka sha ruwa mai kyau babu tunda Allah ya babanka da kakanka da kai kanka tunda kuka tashi ruwan kwari kuke sha ruwan ku diddifi amma ruwan zamani da za a buga bohol a buga shi ya fito tataccen ruwa mai kyau gare-gare ruwan da ya fito daga dutse ba ka da shi sai dai ka ji labarin ruwa mai kyau to ba wannan ka fi muni ba a raba ka da addininka yanzu kai saurayi matashi yanzu kai ba za ka wasu ba ba za ka yadda da wa'azin da ake ma ba kai ba ka da aiki kullum kana kan windon mota kana zage-zage sun koya ma shan kwaya da wiwi amma 'ya'yansa suna ingila suna amerika suna jin daɗi ga mutum ɗansa ya fito kamar ɗan bature ya ƙoshi bulbul amma 'ya'yan talakawa kuma sun kasa ƙarisa firamare da yawa a cikinku akwai wanda ko firamare bai iya gama ba to babu ma firamare a garinsu sakandare bai iya ba sai ya yi doguwar tafiya ya je bai da hali ga talauci da ya rungume mu malam kamar zai magana kawai a matsayin rayuwar babu babu ne in banda ma Allah da ya halicce mu ba sai kai mamaki yaya ma mutane suke rayuwa to yanzu duka wannan walhalin yan uwana duk su zo su haɗu maka kuma baka bin Allah to musulunci ya zo ne ya bawa dan adam yanci in shugaba ne ya shugabace shi ya ba shi hakkinsa kada mu yi rayuwa irin ta jahiliya a nan nake amfani da wannan dama na ja hankalin waɗanda suke da irin wannan aƙida wai suna kyaman 'ya'ya mata wata mata ta ce malam ba abin da na yi wa mijina yake faɗa da ni baya so na ni dai malam Allah ya jarabe ni in dai zan haifa to mace zan haifa na ce hajiya aiku ne masu arzikin bincike ya nuna cewa galiban wanda yake da 'ya'ya mata ya mafi morewa rayuwa da hidimar 'ya'ya wallahi sama da wanda ya tara 'ya'ya maza kuma ku je ku bincika da ka samu ɗa namiji guda ɗaya biyu uku wani yana gwamna wani yana sanata wani yana minista to gwanda ka samu 'ya mace ƙwaya ɗaya tana matar sanata ko matar gwamna ko matar minista ɗaya na rantse da Allah sai ta maka hidimar da in ɗanka gwamna ne bai zai ma ba to ina ma za gan shi sai dai a dinga cewa baban gwamna duk ba muna ganin iyayen gwamnonin ba ko ba ka bane ba wallahi wani tsofan in ka gan shi a ce wai ɗansa gwamna ne yadda ka san daga kabari ya fito wallahi ka ga wai uwar gwamna wannan uwa ce ta gwamna babu alamar ni'ima wasu ma haka suka bar ma iyayen na suka mutu a wulakance a ƙauye mutum yana gwamna guda gwamna ubansa ya mutuwar keso a banza a daji a ƙauye bai iya ɗaukan sai kai shi asibiti a kula da lafiyarsa ba to yanzu wanda bai yi wa ubansa wannan ba shine zaka zo ka yi wai ihu kana kone kone a kansa wai zai maka aiki zai gyara maka titi uban da yayi sanadin zuwan sa duniya ma fa bai masa ba kai wani irin wawa ne kai kuma kai sai ya maka ai ka san me ka zabo ai alamar dan arziki a ga mai kula da iyayensa to in dai ubansa bai da mutunci a idansa kana jin uban wani zai mutunci a idansa ba karatu nan da ba sai an bude littafi an fasa maka shi ba jikinka kawai zai gaya maka yau da gobe za ta koya maka haka addinin musulunci jama'a addini ne da ya nuna duk abin da Allah ya baka gode masa wani bawan Allah malam yana da 'ya'ya mazan wani yana Abuja yana aiki wani yana Ingila wani yana rike da wani babban banki shine manaja wani babban dan kasuwa ne ya haifi 'ya'yan nan ya wahala 'ya'yansa mata kuma da sun yaure a cikin 'ya'yan Allah ya taimake shi wata ta auri wani mai dan maiko haka mai dan dama dama waɗannan waɗannan 'ya'yan dukan su manyan wai idan za a taimaki uban yana ciwon suga yana hawan jini yana ciwon kaza wai sai wai sai an yi mitin wai a wata to ku zo ku kawo no za mu contribution mu taimaki baba ka duba fa malam kai ɗaya a gidanka kai kadai ba wanda ya taimake ka la makoci wala dan uwa wala dangi ka kula da ƴaƴanka ka dauki nauyin abincin su da makarantar su wannan ya gama ya shiga jami'a ka sallame shi wannan ya gama ya shiga jami'a ka sallame shi ka nema masa aiki kai masa kaza kai masa kaza kai reni ƴaƴa wajen goma sha biyar har suka zama suna aiki ba wanda ya taimake ka kai ɗaya kai musu amma wai yanzu ka tsufa ka yi ritaya ciwo ya kwantar da kai a gida wai ɗa ɗaya ba zai iya kula da kai ba ɗa biyu ba zai iya kula da kai ba sai an yi karo karo wannan wulakancin da ake wa iyaye kenan wani ma da aka zo kansa aka ce zai rinka ba da dubu biyar tun da shi mai karamar sana'a ne wallahi an cuce ni wallahi ba zan bayar ba dubu biyar wallahi dubu biyu zan bayar haka fa ake yi shine nake faɗa kullum a wa'azi ina tausayin mutumin da ya karar da rayuwarsa wai wai yana tara wa ƴaƴansa kuɗi waɗannan ƴaƴan zamanin waɗannan ai wallahi wallahi in na samu kuɗi zan ci kuɗi na ne in more iya ƙarfi na to ai gaskiya ne ni nawa uban me ya bar min ta ƙala rawi ya ce aikin banza a wani azo ana maganar tara kuɗi tara kuɗi ya ce ni ubana wallahi talla wata muciya ya bar mu ma ya ce wani itace ne ya tafi ya bar mu in ji ƙara rafi wallahi amma sai ga mutum ya zo bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba bai taimaki yan uwansa ba bai yi kaza ba in an yi magana oh oh oh oh dole ku kula da ƴaƴa ku sai filaye ka ajiye hadi ka ga Allah ai wani ya burge ni ya ce tab ai malam ni na ɗauki wa'azi na ce me ya faru ya ce wallahi wata ran muna tafiya da wani aboki na biliyoyin kuɗi ne da shi yaro ne matarsa ɗaya ɗaya ya ce malam in ka ga akawun ɗin yaron nan ya samu babban ofis a abuja kuɗi kawai yake tarawa malam ya ce na ce kai wanda ya yi kuɗi ta gidan da aka ɗaga zai siye shi mota ko dan gidansu ko a ina ce wallahi zai iya hawanta yace malam in ya saka agogo kaga hannunsa malam kawai ba sai an gaya maka da tsada ko ba tsada ba yace ba inda ba ya iya zuwa a duniya malam Allah ya sare masa wata rana an tafi wani daurin aure na aboki motarsa ta je ta yi kulikulin rakiya da shi fau ta buga shi a bishiya sai kan ya gutsure ya tafi Allah kenan ma ruwansa da kuɗin da ya tara a banki kana naka Allah na nasa ya ce kai yau kudi ya tafi shaida dilli malam kasan a lokacin wa ake wa murna matarsa a ayo ai dan karami ne yana hannun matar ai duk abinda aka har hada ita za ta riƙe matan na malam ta ja kaya ai kware kware bawa ya tafi ya mutu ko aji ɗaya bai gina ba masallaci ɗaya ko na Allah gana ka bai taɓa yi ba Allah ka raba mu da irin wannan mutuwa mutuwar ba aune ba tsammani kuma mutum ya ƙare rayuwarsa bai yi wa Allah aiki ba bai taimaki wasu ba daga ƙarshe dai in takaice muku wanda ya auri matarsa shi yake cinye dukiyar wani ne ya yi kwance-kwance ya san yadda zai sai da ya kwace ya kwashe matan nan ya yi wop da ita ya ɗebe ta to malam zai wasa yalla bai sai da ya wub da ita ya kwashe ta malam ba dole ka mai murna ba yana kwance matan nan ta ce ni wani shi nake so kaga Allah ya taimake ka ai shine wani dalibi wata ya bugo mu malam ina so nan ƙara aure na ce to na ce wacce kake so yace wallahi malam guzuma nake so na ce guzuma me guzuma yace wallahi malam wanda aka tara mata aka mutu aka bar mata yace ba ba local bazawara nake so ba na fi son wadda mijinta ya mutu kuma mijin mai maiƙo ya tara mata kuɗi a gaya mata ga wanda zai kula da ita ya ce in ƙani take so ta da ni ta da ni in masinja ne ma na yadda in ɗan aike ne ma na yadda ni dai ta bani dama in aure ta yanzu haka ake yi haka ake yi malam ba dole a samu masu kula da su ba ya kamata mace wani mutu ya bar mata dukiya ba a samu mai taimakonta ba a ya kamata a gaggauta a samu wanda zai taimaka mata wani ya ce a mana addu'a malam Allah ba mu irin wannan mata nan da nan za ka huta fa inda kana wani kokode haka baka gani sosai ka shiga wani yanayi mara kyau bini-bini a tishawa kana wani tarin banza kana zuwa da an maka girki lafiyayye na sati biyu sai kaga ka fara zama wani dan karamin bature haka dan bulbul kaga kana zama jikinka yana dan karkadawa haka ka samu duniya saura lahira to abin tausayin shine malam ka zo ka tara kai baka ci ba kai baka sha ba kai baka sutura ba kai baka taimaki iyayenka ba kai baka taimaki makota ba kai baka more ba baka sa riga mai kyau ka ji daɗi ba baka ci abinci mai kyau ka ji daɗi ba baka taimaka wa danginka da iyayenka ba haka kawai mutuwa ta zo ta maka rashin kirki ta maka girbin dawa ka san dawa malam tana tsaye tana hayya hayya hayya sai dai ta ji gatari kaf ya zubar da ita kawai sai dai kaga ta zube ka annahum ajadun yani suka ce yace khawya sun zube an zubar da kai to akwai wanda mutuwa girbe shi take yi yana cikin tafiya wallahi tallahi a zubar da shi to ni ina tausaya maka shi ne shi wannan bawan Allah ya ce ni malam ai yanzu da zaran na samu dan wani kuɗi ya ce wallahi ba na wani abu wai maganan ajiye kuɗi ya ce wallahi sai na gama bukatuna mota nake so na siya sai na dage na samu fa na siya ta in hauta kafin na mutu ya ce maganan mata da 'ya'ya Allah zai ba wa kowa nasa ai Allah ubangijin kowa ne ya ce nema ubana ya mutu ya tafi ya bani Allah ya bani nawa ya ce mallan in je gurin mai kaza irin kasan kaza kala-kala ce akwai ta tukuba mai haka a bankare sai a yi mata haka a yi mata haka ta sha magi ta sha gishiri ta sha waye ta gasu akwai wanda kuma wato a sujjada ake juya ta haka take sai ta ta juya wata tana ta haka tana ta haka tana ta haka in an ga dama a sa ta yi sauri a gadan ya ce to malam idan na je wannan durkushashiyar nake durkushashiyar nan nake cewa nake cewa a bani ya ce saboda ga wani ta muku ya yafa mai ruwa ya kusa tafiya ya ce durkushashiyar nan mai komai da komai a cikinta wanda ko bude ta ba yi ba da hanjinta da komai a ciki ce ku ba ne nawa za a miƙo alaji ce zubo guda biyar ya ce malam in naje ba na barin wai mace wai ma ta karɓa wai ta yayyanka mun kalan wajen yayyankawa ma ta cire wani abin da za ta cira cewa nake ba ni faranti hajji ya miƙo faranti ta miƙo sai ce durƙusan min ita yadda Allah ya yi ta a haka ya ce wallahi haka zan buka zannan ina yagatta ina ci ina hira ina ci ina hira zan ci na farko cin farko damun ba na fasa kashi ya ce hawa ai ka ce wulakantacce ya zo in fasa kashi ya ce tsoka kawai na bi in ja in ja in ja a raina ina ci ina jin cewa alhamdulillah ina cin kuɗi na ya ce sai na tada kazan nan gaba ɗaya tas in na ji na ƙoshi sai in kira iyali in ce to ku zo ku duba wannan koma ya ce wai maganan wai in je in ce a bani rabin kaza ya ce ha wannan kaskancin har yaushe in ci rabin kaza in an je sauran kuɗi a banki kuɗin da ban sani ba gobe magaji ne zai cinye su akan me ba ni guda to da ka gani mamalan wani ya zo ya mutu rigar arziki riga ta arziki bai da ita amma yana da kuɗi na fitar hankali a kansu yake kwanciya kwanan nan na je wani ƙauye legal ko na ɗan je na ce barin je nemo inda ni ba ne barin shiga kasuwar ƙauye nema in tuna da in ɗan canja yanayi idona ya ga irin rayuwar ƙauye in ga bishiyoyi in ga dabbobi in ga fulani in ga mai sai da mangoro in ga inda nake babu ba zan ga wannan ba daɗi ba muke jin muka shigo ƙauyen nan fa Allah daɗi wallahi malam da malam can muna rayuwa cikin hayaki tititi put put hayaki ba iska ga shegen sauro da bala'i da zafi na je na ɗan zagaya na ce a kai ni gurin masu nono in sai nono na nawa za ka saya ne ce ƙwariya guda zan saya ce mu da Allah ya kawo mu za mu yi wasa ne ai ba wasa ai aka ta buɗe min ina zaɓa ɗaya da na zaɓi mai mai sosai a kai muka yi ciniki aka gama ni wanda ma ya zo zai sayan yana wani tayawa ni ina ganin ma arhar banza ne yana ganin cewa kai bari ya rage na ce zubo min shi ajiye min shi kawo dambu ki gani fura na ce a fura ya muna da ita dambu nake zo ga wadda ba zan sha wahala ba da na zuba da na yi cokali ɗai far ya haɗa jikinsa sai suga kawai in sha mahallu shahid malam sai yaron da yake siya min nono ya ce kaga wannan matan malam ya ce a lardin nan a kewayen nan ba lalle a samu mai kudinta ba na ce kai dan Allah wannan mata mai sai da nonon ba takalmin kirki da wari ga ta yanda ka san in kai atishawa za ka zubar da ita a bushe a ƙeƙashe ya ce wannan abin da mijinta kawai ya mutu ya bar mata sanda biyu ya bar mata ka san sanda biyu? eh? ɗari biyu ya ce tana da bujima shanu tsakanin mata da maza guda ɗari biyu wannan namijinta da ya bar mata banda nata kuma da iyayenta suka gadon mata ga ta nan ko miji ba ta da shi sai na ce yanzu wannan malam za ta yadda ta tafi kano yanzu in ba idan wani ba kano ya zo neman ta zai aure ta za ta yadda ya ce ina birni ba za ka yi ta ce wallah ba za ta yi ba na ce kash ga kudi a ƙasa amma ina amma kayi mai dariyar nan ka sauƙaƙa mana don Allah amma ba ta san daɗi kuɗi ba bujimi ɗaya za ka je ka ajiye ana taya shi ɗari biyar ɗari bakwai ɗari kaza kuɗi ne shanu in ka gan su kuɗi mai shanu mai kuɗi ne amma mana ka duba wannan Allah ya bata kuɗin amma bata ma san daɗin a banza za ta mutu wasu su gaji su ma wanda suka gada a banza su yi ta mutuwa ba su ci ba babulata ni dan uwana ne min ma mi fullo mi nana fulfulde to goddo wi'a mi kado mi don nana fulfulde mi don fama fulfulde min ma mi fullo min ma fa ina da shanu amma a da mun cinye su yanzu wallahi tallahi yau da gobe ta sa muka cinye su gaba daya to haka za ta mutu ta bar wani ya gaje ba magana addini ba sallah akan kari babu taimakon musulunci babu kaza babu kaza malam mutum yana da wannan shanun kuma ya je ya tatsi nono ya fito ya yi tafiyar kafa ta bala'i ya kawo ya zo sai da nonon ga baki ɗaya nonon fa baya wuce dubu biyar da zai ma kai ba kana saya kuma a ce gafara dole sai ka saya irin wannan rayuwar talauci ai malam kyan kuɗi ka more musu ban sani ba ko ba daidai na faɗa ba amma fa ni fahimta ta dan na ga yanzu gani za ku ce wannan mutumin dan birni ne bai san halin da ake ciki ba kai ne baka san me ake ciki ba wallahi ka kuskura Allah ya baka baka cika more ba kaga wannan ranar ta je ta dawo ta je ta dawo wallahi wata ran a kabarin ka za ta buge ka tabbi in Allah ya kawo duba abin da ya kamata kawai kai gyara wurin zaman ka mai kyau samu mashin ɗinka lafiyayye wankakke a garin ku ka kafe shi ka ce Allah ne ya kawo in kai noman gyada fidda ita ka sayar da ita ka canja riga ka gyara daki ka nemi yarinya lafiyayya yar ƙauye mai dan haske haske da dama dama ka shigar da ita daga abin nan ka inganta mata rayuwa kai ma ka inganta ka to ya ka gani malam ya zo ka zauna kana wani zaman wahala kana abin nan ga musulunci ga wahala a idan ai duk wanda ya zama musulmi ai bai ai ba ruwansa da wata wahala ai ai damar da ka samu zaka yi amfani da ita in ka gaba in baka yi ba kawai to babu ne babu ne a wani wallahi malam gaba ɗaya ransa a wace yake ina jin ban masa daidai ba bayanin nan da nake yi bari in barku haka mutanen garin nan za ku gigita mutum wallahi barin dakata anan abin da faɗa na daidai Allah ya karɓa mana wanda na yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana ina muku murnar samun wannan masallaci a wannan gari kuma ina muku wasiya da ku tsaya ku haɗa kanku da dattawanku da matasanku ku dattawan gari Allah ya ba ku girma ya ba ku shekaru kuna da 'ya'yan da za su muku hidima ku ba su haɗin kai ku taimake su su raya muku wurin ko kuma ku zo ku cika albarkar wurin alal aƙalli ko ba komai ko a wajen Allah kun bar wanda za su gaje ku ku haɗa kawukanku a wannan gari na yi mamaki da na shigo daga bamban ko muna tafiyar nan har sai da nake cewa a raina na ce wai ina za a kai mu ne kam na dan dudduba dai na ga dai duk yan uwa dai mun san juna tukunna eh to ai ka san lamarin Najeriya yanzu lamari ne na ɗan tsince tsince da dauke dauke dole abin nan nace tab ga wannan dajin fa da muke shiga fa inda a jihar kaza ne fa da bai zai yi ba fa Allah bai zai yi ba amma wallahi malam ku gode wa Allah kuna cikin ni'ima wani ya ce karfe biyun dare karfe uku za ka yi ban hanya nan ko kare bai zai ma haushi ba wannan ni'ima kenan allazi amanahum min khawfin at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ga gona ga daji wajen noma masha Allah ga inuwowi kala-kala ga kwanciyar hankali ba zubar da jini ba kashe-kashe ba sace-sace me ya saura muku ko ku ibada ku ta gayyato malamai su yi ta wa'azi garin ku ya zama birni yaran ku su yi ta karatu ku fidda su birni su yi karatu su yi ilimi a tura su haddace qur'ani su yi karatun boko su zama wayayyu wanda suka san me su zo su raya garin duk wanda ya samu kuɗi a waje ya zo wannan garin ya gina katafaren gida ka gyara shi sosai ka sa masa sola ko daga jirgin sama ne wani ya zo wucewa ta ƙauyen nan zai ce kai ga wani babban gida can wannan shine kishin gari ba wai kowa in ya samu ya gudu ya bar garinsa sai je ya kashe dukiyarsa a wani wuri ba ko da ka gina a birni zo ka gina a ƙauyen ku dan ka nuna ƙauyen kuma kana kishin sa alal akalli ka gyara garin ku ka ƙara wayar da garin ku kuma ka sa wani kuma sa dalilin wannan gine-gine zai yi sha'awar shi ma ya zo ya zauna gari yayi albarka a inganta gari da kasuwanci da buɗe shaguna da kayan masana'antu da kayan more rayuwa ga addini yana tafiya ana karantar da yara a koya da su qur'ani a koyar da su sunna su gane Allah ya ce annabi ya ce annabi ya faɗa manzon Allah ya hana kaza rayuwa ta rayu matan ku su bi addini su saka hijabi su sa niqabi su bi Allah su yi sallah haba malam me ake nema malam ai da ba dan da ba dan ba da sai ce wa mutanen nan ku dan ajiye ni ko gindin bishiyan nan na dan yi kwana biyu in sha iska lafiyayya daga baya kwa zo ku dauke ni da ba dan da ba dan bane ce yawwa wannan ba dan din ba dai ita za ta sa yanzu za mu yi sallama da ku lakum dinukum walidin zan ƙara gaba Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka naji dadin zuwa ƙauyen nan naji dadin zuwa wannan gari an karbe mu hannu bibbi tun daga hannun mai martaba a folo gaji wannan dajiya eh folo dajiya ya girmama mu ya mutunta mu kwarai fadarsa muka je muka gaisa da shi ya mana addu'a kuma mai gari shi ma ya karbe mu alhamdulillah aka rarrako mu aka zo ga sunan duk muna tare da su muka yi komai ku yi haƙuri abin da ya sa na muku wannan wa'azin da ni da ku a galabaice muke da ka sai na ga dole in yi wani uslubin da zan taho da ku ku fahimce ni na fahimce ku ni kaina da in lakalaka na yi haka ba dan motsawa da gingidi ya kama ni yanzu ishirwa nake ji yadda ka san in zura kaina a rijiya in shawo ruwan nan to amma bai zai yi ba wata buta aka wani nan na yi alwala wani ruwa da na sa na ji zaƙinsa na ce ka mutanen ƙauye na Allah masu albarka da ba dan azumi ba da na tafi da ruwan nan daga dan buta wallahi to amma alhamdulillah muna yi wa Allah godiya Allah ka bamu ladan ishirwar da muke ji ya Allah ka taimake mu Allah ka girmama mu Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani barin dakata a nan saboda yanayi na lokaci kuma ga karfe hudu saura ko to zan dakata a nan malam da bi hadal qadir kifaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh